zanzani to bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in sharh sunna na al-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala wanda sunan shi wato abu ibrahim isma'il ibn yahya ibn isma'il ibn amr ibn muslim al-muzani al-misri sahibul imam shafi'i kenan wanda almajirin al-imam shafi'i ne rahmatullahi ta'ala alayhi to al-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala mutum ne wanda ya kasance an dai haife shi a kasar masar shekara ta 175 shekarar da allaif ibn sa'ad ya rasu kawai da ake cewa shekarar da abu hanifa ya rasu a shekarar ne aka haifi a shafi'i ta 150 wasu ma sun ce rana guda duk da isnadin da ya ce rana guda bai inganta ce ranar mutuwar imam ahmad imam abu hanifa ranar haihuwar imam shafi'i suka ce zahaba imamun wa ata imam amma isnadin na da rawa amma dai shekara guda ne wannan tabbas ne to hakan nan tsakanin allai da al'imam al-muzani allai ya rasu 175 an haifi al-muzani 175 a usura ta al-muzani usura ce ta ilimi da san ahalul ilmi wannan yasa ya taso tasowa ilmiya rashida malamai suna ba da labarin cewa gidansu hadda wata 'yar uwashi wadda ta kasance tana halartar majalisin al'imamu shafi'i take riko mai hannu ya shice daga nan har ya wato ainihin kwankwade ilimi mai ɗumbin yawa daga al'imamu shafi'i wanda kuma al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yana ji da al'imamu muzani kwarai yana girmama shi daga cikin malaman almuzani akwai shi a shafi'i ɗin akwai ali ibn ma'bad ibn rashid ainihin wato duka cikin al'almisiri kenan akwai nu'aim ibn hammad cikin malaman shi akwai asbab ibn nafi' cikin ɗaliban shi akwai wato ainihin abu ja'far al-tahawi akwai wato ainihin shaykhul basra zakariya ibn yahya as-saji akwai abul qasim ainihin wato al-almati wanda yake yana cikin maruwaitan kitabus sunna daga al-muzani da ya rasu 288 shi al-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala wato ainihin babban malami ne kamar yadda muka ji kuma za mu ji wannan risala tashi da za mu ƙara tabbatar da rusuhin shi a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to نعم شيء المزني وفاتن الإمام المزني رحمه الله تعالى ya kasance 264 264 Allah ya karɓi rayuwar shi to wannan kenan akwai maganganu da dama da malamai suka yi akan shi zamu dan takaita al-Imam zahabi yana cewa al-Imam al-Allamah faqihul millati علم الزهاد السبكي يجي الإمام الجليل ناصر المذهب يعني المذهب الشافعي يجي وبدر سمائه يجي كان جبل علم مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقنا يجي متقللا من الدنيا مجاب الدعوة يروك ألا يناباش رضي الله عنه ورحمه الله wannan bayani ya zo cikin tabakatun shafi'iyyar kubra na ainihin wato shi asubuki to da dai da dama daga cikin maganganu da malamai suka yi na yabo da jinjina gare shi ya rubuta littattafai kamar ahkamul qur'an da kuma ifsadut taqlid at-targhib fil ilmi al-jami'ul kabir al-jami'us saghir ar-raqa'iq al-aqarib da kuma sharhus sunna dinnan da muke ciki da kuma littafin al-mabsuq fil furu' da usul tattafai da dama ina cikin marubuta na mazhabar shafi'i al-muzani rahmatullahi ta'ala alai to zamu ji wannan risala da wannan isnadi dake ciki mu magana akan shi insha Allah na'am bismillahir rahmanir rahim alam yahya ko ka karanta ko nasiru
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ- ولمشايخه ولجميع المسلمين والحاضرين شرح السنة للمزني رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف- kai ya ba labarin
قال رحمه الله أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي النصر الهكاري في شهر صفر في شهر صفر سنة ست عشرة وستمائة قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ ثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن عيسى بن دلباس الماراني في لفظ من لفظه من لفظه بالموصل في التاسع عشر من جمال الأولى سنة إحدى عشرة وستمائة قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد بن مفرد ابن غياث الأرتاحي بقراءته عليه بفسطاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي القراء فيما أذن فيه لي حا قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وخمسمائة قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بكنة الأنصاري بمكة بقراءته عليه في سنة تسع وتسعين وأربعمائة كلاهما قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة أخبر قال أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد الأسقلاني بأسقلان قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملقي وأبو أحمد وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني كلاهما قال أخبرنا أحمد بن بكر اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه حدث قال حدثني علي بن عبد ال- عبد الله الحلواني قال كنت بط- بطرابلس المغرب فذكرت انا واصحاب لنا السنه الى الى ذكرنا المزني رحمه الله ila an zakarna إلى أن ذكر ذكرنا المزني رحمه الله فقال
mizaniya مزني رحمه الله فقال بعض أصحابنا بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده وذكر آخ وذكر آخر أنه يقول أنه يقوله إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر فكتب بسم الله الرحمن الرحيم to kafin abin da ku isnadin wannan risala kenan zuwa ga Imam al-Muzani to zamu ga malamin da yake a farko cikin wannan risala shine Shamsuddin Abul Izz Yusuf ibn Umar ibn Abi Nasr al-Hakkari to kala wannan alqab na Shams- Shamsuddin Badaruddin Najmuddin Salahuddin duka wa'annan zamunna musamman mutanen da ke yankin Masar da Sham lokacin daular Mamalik shine aka fara wato zai wuya shahararre ka jibe da wannan lakabin da ke da alaka da addini shahararre cikin malamai shahararre cikin attajirai shahararre cikin sarakuna shahararre cikin ainihin wato a mayaka sai kaga an mai wannan inkiya din sai saifuddin silahuddin najmuddin bahauddin asu shekul islam duk suna da shi ai shamsuddin taqiyuddin ne ko ibn qayyim shamsuddin ibn kathir imaduddin eh su shahabuddin duka zaka yi- zaka yi ta jin wani duk da ba su suke samu kansu amma ibn qayyim cikin ah, wato ainihin littafin shi na zadul ma'ad ya bayyana ha- kyamar wa'annan lak- alqab din. ana kyamar su a shari'a tunda akwai taskiya ciki amma mutum ba shi ya sa makan shi ba kaga babu laifi wani lokaci lakabi baka iya hana makanka baka iya hana makanka a kira ka da wannan lakaw sai ibn al-musayyib ai ya hana a ce mai ibn al-musayyib ko shi sayyaba Allahu musayyaba abi su Khalid al-Hadza ba ya so a kira shi al-Hadza Khalid ibn Ibrahim yake da sauransu da dama hatta Ishaq ibn Rahuya ce ba ya san su ba ya san ibn Rahuya ishaq ibn ibrahim yake alhamdani amma ya shahara bayan da aka iya kun fahimci wannan to saboda haka shi lakabin shi ne shamsuddin abul aziz yusuf bin umar bin abi nasir al-hakkari a shekara ta 616 ya ruwaito daga malamin shi wato ainihin ya yaba shi da alhafiz thiqatu baqiyatu salaf abu ishaq ibrahim bin uthman ibn isa bin dirbas almarani bil lafzihi bil mawsil a garin mawsil ya ruwaito wanda shi kuma wannan ya rasu shekara ta 622 ne to amma kun ga asalin wanda ya ruwaito wannan nuskha daga shi abul izz shi malamin da yake na farko anan ba an bace shi ba galibi littattafai ko bukhari sai kaga ko al-bukhari ya fara da haddathana al-humaydi haddathana shi bukharin wayar waito daga gare shi to sai ka san nuskar waye riwayar wane ne zaka iya ganowa saboda akwai marwaita da dama sama da 200 da suka ruwaito bukhari daga gare shi kuma marwaita da dama da suka ruwaito muwatta daga al-imam malik idan kaga haddathana yahya an malikin shi ma yahyan akwai wanda ya ruwaito akwai riwaya dan shi ubaidullah an fahimta ko shi ma wannan sunna ta almuzani wanda ya ruwaito ta daga abul izz yusuf bin umar bin abi nasr al-hakkari wato shine wani malami da ake da ake kiran shi shi ma izzuddin abu muhammad abdul razzaq ibn rizqillah ar-ras'ani ar-ras'ani nisba ne zuwa ga wani gari da ke mai suna ra'sul ayn sai a haɗe sai a ce ar-ras'ani al-hanbali wanda shi ya rasu 660 to shi ruwaito daga al-hakari al-hakari babu takamaiman tarjama shi kuma akan shi to malamin nashi dai shi tika ne ba za mu tsawaita ba da sauran dai malaman har zuwa kan wato ainihin Ali ibn al-Husayn ibn Umar al-Mawsili al-Mawsili ko al-Farra yace shi ya bashi izini to shi kuma al-Farra sai ya jiyo hadisin ta hanya biyu yasa bayan wato ba al-Farra ba al-Artahi al'artahi shi ya ruwaito daga alfarra sannan ya ruwaito daga ibrahim bin uthman ibrahim bin uthman afuwan ina yake a can cikin isnadin baya satara ta uku ko abu ishaq Ibrahim ibn Uthman ibn Isa ibn Dirbas almazin da ya rasu 622 ya ruwaito hadisin wato wannan littafi ya ruwaito shi ta hanyar ainihin Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn wato ibn Hamd ibn Mufarrij ibn Ghayyath al-Artahi wanda ya rasu 601 sannan kuma ya ruwaito shi ta hanyar أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة السلفي كينا wanda ya rasu 576 kenan ta hanya biyu ya same shi yace fi kitabihi ilaina fil iskandariya fi rabi'in al-akhir sanata 74 wa 500 galibi yan baya suke isnadi kawo shi da lokaci da date sannan kuma dukkan su su biyun sun ruwaito daga sharif abu muhammad abdulmalik bin al-hassan bin bitinna al-ansari wanda shi zuwa kan ibn al-bitinna duka waɗancan malamai az-zahabi ya wattaka su yayi yabo akan su cikin siyarwa alamin nubala an gane ko to daga nan ne isnadin sai ya juya duka su biyun sun ruwaito daga abu abdullahi al-husayn ibn ali an-nasawi al-faqih wanda lahu tarjama fi tarihi dimashq wanda shi ma ibnu asakir athna alayhi aka malamin shi abu muhammad isma'il ibn raja ibn sa'id al-asqalani da shi ma ya rasu 423 ibnu asakir ya yaba shi akan nan abul husayn muhammad ibn ahmad ibn abd al-mulatti al-malabdi wanda yake thiqatun mutqin ya rasu 377 hakan nan tare da Abu Ahmad kenan makaroni wa Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahim al-Qaisarani wanda shi ma yana da tarjama cikin tarihu Dimashq amma bai ambaci jarhi ko ta'dili akan shi ba to amma sai dai shi cikin mutaba'ati yazo amma malamin shi shi ma Ahmad bin Bakr al-Yazuri da ɗayan al-Yazuri din malamin shi duka ba a samu takamaiman bayani akan amincin su ko rashi ba Ali ibn Abdullah al-Hulwani kusan shi ma dai haka a Tarabulus na Maghrib to shine yake cewa fa zakartu ana wa ashabul lana sunnata muna zance akan mas'ala ta aqida mas'ala ta bin sunna sai ce har sai da muka ambaci al-muzani al-imam al-muzani rahimahullah fa qala ba'd ashabina balagani annahu yatakallamu fil qur'ani wa yaqifu 'indahu an jingina mishi aqida ta waqf wannan yasa ya rubuta wannan littafi to tunda abin ya zama haka ana jingina mai waqafiyya aqida ta wato anihin jahamawa wa zakara akharu annahu yaquluhu ila an ijtama'a ma'ana qaumun ukhra wani ma ya zo ya ce e kwarai muzani na cewa haka haka kawai isha'ad ana nema a labta mai bid'a mai muni kun fahimta ko fa ghamman nasu zalika ghamman shadida mutane fa ghamman nasa hakan ya fusata mutane kwarai fa katabna ilaihi kitaba su da yake masu son gaskiya ne ce muka rubuta wani littafi muka rubuta risala zuwa gare shi nuridu an nasta'alima minhu wato muna so mu samu ilimi daga gare shi mana bayani fakataba ilaina sharh sunna yace to bari in muku bayanin ma sunnar da muke kanta sunnar da magabata suke akan ta kusani ni ba bazahami bane fil qadari wal irja'i wal qur'ani wal ba'thi wal nushuri wal mawazin wa fil nadari duka zai bayani akan waɗannan mas'alolin an fahimta ko to al-muzani ya hadu da irin wannan tuhuma daga mutane mabambanta daga mutane mabambanta sun tuhume shi a cikin ainihin aqidar shi cewa yana da aqida ta waqafi cikin alqur'ani mai girma an samu wanda suka mai wannan tuhuma kuma a cikin a cikin manyan malamai ba da an ruwaito cewa ibnu abi hatim ibnu abi daud ya mai wannan tuhumar duk da ba su lokaci guda ba an gane duk da ba su lokaci guda ba to wannan bayani da ya yi na rubuta wannan littafi shi ya fitar da mutane daga wannan kokonta musamman akwai wata magana da albai haƙi ya yi a cikin wato ainihin kamar yadda alhafiz ya kawo ta a cikin siyar البيهقي يتي فالمزني رحمه الله كان رجلا ورعا زاهدا يتجنب السلاطين متني مي تنسيني مي زهد بايا سن شغا غورن شواغباني فامتنع من الكلام مخافه ان يبتلى to kun ga abin da ya ja mushi matsala lokacin da aka zo ana ana ma mutane mihna mas'ala ta khalqul qur'an sai bai ce komai ba sai ya shuru sabanin sa Imam Ahmad kafin ma shugaba ya zo ya sa mutane a dinga gwada su kafin Ibn Abi Du'ad qabbahahullah ya tunzira al-ma'mun akan haka to su Amr suna ta tahdidi akan mas'ala suna ta bayyana aqida ta ahlus sunna to ganin yanda ake cutar da wasu malaman kamar su al-Buwaidi wanda yake abokin karatun shi gurin Shafi'i shi muzani yaga yanda al-Buwaidi har cikin kurkuku ya rasu cikin kurkuku ya rasu wannan yasa sai ya shiru bai ce komai ba makhafata an yubtala bi ainihin bidukhul alaihim ma'a ma shahada min mihnatil buwaydhi wa amsalihi min ahli sunnati fi ayyamil mu'tasim wal wathiq wannan yasa wato ainihin ya baya shiga gurin shugabanni to sanadiyar haka ne sai wasu suke ganin da ya shiru bai yi magana kan mas'ala ta khalqul qur'an ba a lokacin kamar yana cikin masu aqida ta waqf amma ba haka bane kamar yanda ya bayyana da kanshi wannan isnadin duk da mun ji akwai waɗanda suke majahil a ciki wanda suke mubahamun wa anyan wato ghairu ma'rufin masturun ma sai dai malamai da yawa sun tabbatar da cewa almuzani shi ya rubuta ta kamar yanda al-hafiz zahabi ya nakalto wasu qita a cikin littafin al-ulu daga wannan littafin wannan risala haka na al-allama ibn qayyim shi sai da ya nakalto ta gabaki dayanta kuma ya jingina ta zuwa ga al-imam al-muzani an fahimta ko haka ta tabbata daga gare shi rahimahullahu ta'ala na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله فكتب بسم الله الرحمن الرحيم عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى أما بعد فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نسعا بدأت به بعمد الله ذي الرشد السريع الحمد لله haka ya bayyana cewa a farko ya fara amsa mawa wanda ya mai rubutun duk da mutane da yawa ne amma kaga da rubutun mutum guda ne to zaka sai ya ce zan maka bayanin abinda in ka je zaka iya yin izina da shi gurin yin haƙurin bin sunna dan ita sunna sai an dage dole za ka ga jarabawa dole ne sai ka haɗu da jarabawa ta tsana ko tsangwama ko sharri ko cutarwa amma a baka labarin cewa haka magabatanka na kwarai suka rayu a kai wannan zai ɗebe makewa shi ne ci abin da ma tusabbiru nafsaka ala tamassuki bi wa tadra'u bihi anka shubahal aqawili wa zayga muhdathati dhallina yace wa qad sharahtu laka minhajan mudihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nas'a ban tauye ma kaina ko na tauye maka nasiha a ciki ba ban maka rowa na gaya ma gaskiya na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه أحاط علمه بالأمور وأن وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور na'am kafin mu je ne sa dazu nayi wahan cewa ibnu abi daud ya tuhumi al-muzani tuhumar da ibnu abi daud yayi mawa qabari wanda zamu zo insha Allah a gaba mu yi bayani nayi khalbi ne an gane ko ba ibn abi dawud ibn abi dawud ya tuhumi al-imam at-tabari da shi'anci na'am
أحسن الله إليكم قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون, ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به kaga shi ma kamar ya fara bayani kan mas'ala ta kaddara ko mas'ala ta kaddara wadda ita ce al-humaidi shi ma ya fara bayani akan ta wannan bayani ne mai muhimmanci kakkai ta wani bugun gaba da biyayyar da kake ma Allah ba daga kai bane datarwar Allah ce ya munnuna alayka an aslam qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin inda da gaske kai mumini ne to Allah ne zai ma gori dan ya tabbatar maka ya datar da kai zuwa ga imani wanda ya fi ka wayau da hankali ga ya can wani yana bautar sani wani ma shi har yanzu bai gano akwai abin bautar ba shi ya ce a iya binciken shi bai gano ba kuma yana da digiri uku yana da courses da yawa ya tara duniya kai ko dan gidan laka Allah ya datar da kai zuwa ga musulunci kasan bayan kanka bane eh hakan nan wanda yake saban Allah shi kakkace wato ainihin ba da ganin daman Allah ba Allah zai kaddara mushi amma da zabin shi ko akwai zabi kamar sha'a fal yu'min wa man sha'a fal yakfur mas'ala ta kaddara ke shi yasa salaf suke kiranta sirrul lahi ce ta mas'ala ce da ke sirri ce ta ubangiji ita baka da wani tatabur za sai dai ka roki Allah da tarwaka sannan kuma ka bi tsarin shi na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته فمنهم ملائكة ب... فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون وطائفة منهم حول عرشه يسبحون وآخرون بحمده يقدسون واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره kaga wannan bayani yana da muhimmanci cewa وطائفة منهم حول عرشه يسبحون آه، وطائف فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون حملة العرش kasan wani zai iya maka bambara kwai a ce hamalatul arshi kuma Allah ta'ala istawa ala al'arshi kuma su suna dauke da al'arshi yace bi qudratihi ai da kudurar Allah suke rike da al'arshin Allah suna dauke da al'arshin Allah amma tukun wa yace maka Allah ta'ala ya daidaita saman al'arshi al'arshi yana rike da Allah wa yace maka haka ai wannan hali ne na dan adam ko halitta ni da nake kan kujerar nan da ka taɗiye ta kamun illa faduwa zan yi in ta fadi na fadi to shi Allah subhanahu wataala ya daidaita saman al'arshi amma shike rike da al'arshi shike rike da sammai gabaki daya inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula da mala'ikun da ke rike da al'arshin shi yasa sai ya ce bi qudratihi lil arshi hamiluna wato shi Allah ta'ala fala tadribu lillahi al amthal karka sake ka dinga ma Allah kwatance irin na halitta sai ka tabe da an ce Allah ka dauka cewa shi na daban ne halitta daban ce rabbun wa abdun kaifa yashtabihani ba sa kama da juna duk abin da yake aikin Allah bawa bai iya yin irin shi sifar Allah bawa bai da irinta gane wannan ko na'am
ahsanallahu ilaykum qala rahimahullah ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك في الأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفد قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا kun ga ihtijaju Adam wa Musa wasu sun kasa fahimta ce to yanzu gashi annabi adam alaihi salam wato shi ya ci galaba gurin tattaunawa tsakanin shi da annabi musa ya ce mai ya za ka zarge ni akan abin da allah ya kaddara mun kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin sai annabi sallallahu sallama shi ne hakan wa huwa a'adal hakimi na filkhal sai ya ce mai wahtajja adamu musa adamu musa to amma annabi adam alaihi salam ba hujja yayi da kaddara akan sabon Allah ba da ko wanda yanzu sai ya shagiya an yi magana ya ce ai Allah ya kaddara mushi Allah ne ya kaddara ma amma a daidai wannan gurin babu ladabi in ka faɗa haka kuma kana nema ka ce kai ba da ganin daman ka kasha ba kaga jabariyanci kenan kun fahimta ko amma idan tsaka in ababun hukunci ne kenan wani tsakaninka da ɗan adam ne kana iya hujja da wannan kawai da annabi adam ya yi hujja wa annabi musa amma da allah tabaraka wa ta'ala yake tambaye shi me yasa ya ci wannan ice ko allah zai mai uku ba ai bai ce ma allah kai ka kaddara mun ba ko neman gafara yayi qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin iska neman gafara allah mai tsakanin shi da allah ne akwai bambanci tsakanin tattaunawa tsakaninka da bawa da kuma neman gafara gurin ubangiji baka cewa Allah kai ka kaddara mu saban Allah nan to ka yafe mu a aka ka faɗa haka babu ladabi a ciki amma duk abin da zaka yi wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin amma shi Allah ba a mai hisabi akan kaddarar da ya kaddara domin shi Allah yahkumu la mu'aqiba li hukmihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun amma shi dan adam ana iya mai tambaya kun fahimci wannan ko zaka shi janibin shari'a Allah yake hukunci da shi kuma ya baka mashi'a ta shari'a in kaga dama ka bi in kaga dama ka ki sai ka biye mu son zuciya kuma dama ya kaddara zaka yi sai kai sabon Allah na'am ahsanallahu ilaykum qala rahimahullahu thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyatihi ahla wa hum bi a'maliha bi mashi'atihi 'amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanqurun وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره قدره يعملون قال والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان ولا نوجب لم- لمحسنهم ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار نعم مسألة إيمان cewa imani qaulun wa amal wa huma sayyan kenan qaulul lisan wa qaulul ah, alqalb wa amalul lisan wa amalul jawarih shine sai a hada kuma a ce qaulun wa amalun wa niyya an gane wa huma sayyan wa na- wa nadhiran wa ni- wa nidhamani wa qarinan eh tare suke ma'ana siyani da yake nufi duk da ana iya samun wani jinsi na aiki yafi wani ko shi yasa sabai suke tambaya kan afdalul a'mal amma dai duk ɗaya ne gurin kasance gurin ishtirakin su a sunan imani shi yasa ya kira sallah suna imani ya kira ta da suna imani sai ce ba ma raba tsakanin su la imana illa bi amal babu imani face sai tare da aiki wannan mas'ala ce ita ma mai muhimmanci shekul islam cikin majmu'ul fatawa ya tattauna ta sosai a mujalladi na farko na biyu har zuwa na uku gurare mabambanta cikin wa'annan mujallada din tunda dukkan aqida yake magana cewa mutum ba zai yiwu ya zama musulmi da suna ba kawai ya ce mun yi imani amma baya sallah baya azumi baya fudda zakka baya kaza ba musulmi bane sabanin murji'a da suka raba tsakanin imani da aiki daga imani yastalzimul amala qaulul iman yastalzimul amal wanda wannan aikin shi ke karmasantar da imani kamar shuka ne da zaka ai sai da ban ruwa ko sai kana mata ban ruwa kana bibiyarta amma ka dasa ice ka rabu da shi ya za ya fito ba sai ka kula da shi kalmar shahada sa- ma- magabata suka ce kamar kile ne kamar maf- miftah ne duk wani mabudi yana da mai haƙora in haƙoran nan suka disa shi ya buɗe kadina ɗin ba zai buɗe ba to hakan nan kalmar shahada sai tare da bin abubuwan da ta lizumta wa innan shuruf da kuyur ɗin nata zaka babu imani face sai da aiki sai ya ce wala amala illa bil iman kuma babu aiki babu aiki face sai da imani sai da imani daka da mutum bai kalmar shahada ba bai musulunta ba ya zo ya yi sallah ya azumi ya yi zakka ya haji ya yi jihadi duka Allah ba zai karba ba domin inna ma yataqabbalu Allahu minal mu'minal muttaqin man ya'mal min min as-salihati wa huwa mu'minun eh, fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun sai dole ya zama tun mu'min na'am أحسن الله إليك قال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيه وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد مم.
جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه بطن الواصفين قريب بالإجابة عند السؤال بعيد بالتعزز لا ينال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود
da kawai nan abin da ya shafi sifati na ubangiji azza wa jalla kalimatullahi wa qudratullahi wa na'atuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat duka sifofin ubangiji da ayyukan Allah duk abin da ke da alaka da Allah ta'ala zatin shi ko aikin shi sifatul khalqiyya ko sifatul fi'liyya na Allah subhanahu wa ta'ala ba babu wanda yake halitta a cikin su da'imatun azaliyatun tutur suke ba su da farko walaisa bi muhdathatin fatabiru ba kirkirar su aka yi ba balle su kare da abin da yake da mabda yana da muntaha نعم wala kana rabbuna naqisan fayazidu ubangijinmu ba tauyayye ne shi ba ballantana ya a ce ya gushe ya karu eh daka aikin ka ba zai kara ma Allah komi ba shi yasa yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a to da shi mulkin Allah da izzar Allah cikakku ne cikar da bata bata neman kari sannan baya raguwa shi yasa yace ainihin jallat sifatu an shabihi sifatil makhluqin wa qasrat anhu fitanul wasifin qaribun bil ijabati inda as-su'ali ba'idun bit ta'azzuzi la yanal abu ne da ya gagara Allah nisa yake a cikin sifofin shi da daukakar shi da zatin shi alin ala arshihi ya daukaka sama ala arshin shi ba'inun min khalqihi nisa yake da halittun shi a ga wannan ya kore abinda hululiyya suke cewa ai la yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum cewa Allah yana tare da mu da zatin shi wal iyadu billah wani mutum Allah yana sama saman sammai saman al'arshi ba'inun min khalqihi wannan ijma'i ne na magabata ijma'i ne na ahlus sunna ijma'i ne na musulmi ijma'i ne na dukkanin manzanni wal mursaluna jami'uhum ma'a kutubihim qad sarrahu bil fawqi lirrahman wa haka lana ijma'ahum shaykhul wara wad din abdul qadir al jailani ibn qayyim dukkan manzanni sun yadda Allah yana sama yana saman sammai amma ilimin shi na tare da bayi ba abin da zai boyu daga ayyukanku mawjudun wa laysa bi ma'dum wala bi mafqud na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم daga inda nafadi arzaq da kaga mutun ya mutu to ya cin account din shi ya zama zero ya cinye komai na ko da ya bar trillion 200 ba na shi bane ai asalin dukiyar tawaye ta Allah ce ko haka tsarin musulunci ya ce almalu malullah cewa atuhum min malillahi alladhi ataku wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi gadi ne kake yi sai Allah yake dan san maka a cikin dukiyar sai ya ce ka ci ka sha ka kai banna wa kullu washrabu wala tusrifu duk da kai ka je kai da ko ka samu amma an kai banna Allah ya azabtar da kai innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin komi naka na Allah ne shi yasa zaka sa wuka ka yanka jikinka ya jini sai Allah ya azabtar da kai duk da jikinka ne so da kai din da duk abin da ka mallaka na Allah ne sai abin da ya baka dama shi yasa yace ad-dunya sijnul mu'min ba inda zaka nasa kafarka sai inda shari'a ta ce je ba abin da zaka kalla sai abin da shari'a ta ce ka kalla ba abin da zaka ji ba wanda zaka zauna da shi ba wanda zaka yi mu'amala da shi sai wanda Allah ya yarje maka in ka shiga aljanna ne can sai kai rayuwa arne a duniya ba arne yana abin da ya ga dama ba to aljanna sai Allah tabaraka wataala ya ce walahum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ko ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un can ayi wa shagare wanne ayi burumbujima a cikin aljanna amma anan duniya kana tafa ne kamar yanda sayyidina Umar ya ce ma Ka'ab ibn Malik rahimahullah ka bani labarin ko ubayy ibn Ka'ab yaya mumini ya kamata ya kasance a duniya sai ce kamar wanda yake tafiya cikin dokar daji a cikin rugun tsumin itatuwa da ƙayoyi ya ce yana tafe hankalin shi na ƙasa karya takan ƙaya hankalin shi na yawo gaba da baya kar wani ƙwaro ko wani dabba ya cutar da shi hankalin shi na sama saboda wani ice ko wata ƙaya kar ta soke shi ɗarɗar yake duk inda zai kalla duk inda zai taka sai ya kalla ya tabbatar babu matsala duk inda zai waiga sai ya diba ya tabbatar babu matsala to haka mumini yake a duniya an fahimta ko baka yin yanda kaga dama sai dai kai yanda Allah ya ga dama a can ne sai kai abin da kaga dama amma kai abin da kake so a duniya sai ai yanda ake so da kai a lahira amma kai yanda Allah ke so a duniya sai kai yanda kake so a lahira ai adalci ne ko bal fawqa al'adli falalaci Allah ya ga dama ka gama ibadar ya kai ka wuta kuma annabi ya ce bai cutar da kai ba bai zalunce ka ba in yama haka duk da maganar sun ce ta ainihin Abdullah bin Mas'ud ne da Ubay ibn Ka'ab ka duba littafi na Jami'u al-Ulum wal Hikam an gano wannan na'am ina ne muke mayyituna ko bi ajal duk wanda kaga ya mutu kuma ya canye arzikin shi eh inda na fadi arzaki sau da ya ce tun sanda aka hura mare za a umarci mala'ika bi arba'i kalima cikin katibi rizkihi aka fara da shi ko wa ajalihi wa amalihi wa shaƙayyun hausayi amin ya rabu al'adami na'am Assalamu alaikum قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون الضغطة حديث النسائي تبتدشت الكبرى لو نزا أحد من ضمة القبر لنزا سعد بن معاذ لو نزي سيرة دقا دمكر دقا قبري ذاتي ومتن ودا سعد بن معاذ يسيرة تون دزا سا قبري سياما سيش sa'ad bin mu'az wanda al'arshin Allah ya girgiza lokacin mutuwar shi wanda mala'iku dubu saba'in suka zo zana'i da shi wanda ya rasu sai da kabari ya matse shi shi yasa kabari abun tsoro ne abun tsoro ne wallahi Allah ka shika amintar da mu amma bayan wannan damka shi wannan damkar wai fa na barka da zuwa ba azaba bace sannu da zuwa ne yake kamar welcome welcome to new life ko barka da sabuwar rayuwa sabuwar rayuwa in ka yi imani a duniya ka bi Allah sai ka fara hutawa tun daga kabar in ka yi bushasha ka yi sharholiya sai a fara wa mutum azaba tun a kabar za a yi ma mutum tambaya abinda ya biyo bayan tambayan sakamakon amsa mai kyau ko mara kyau ya Allah ka datar da tabbatar da mu duniya da lahira Allah ya shirya da mu na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليه محاسبون بحطرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه قال تعالى في يومهم كان مقداره خمسين ألف سنة قال لو كان خير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكن الله يلي, يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع, وهو أسرع الحاسبين قال كما بدأ قال كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون قال قال الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير البعث والنشور كنا بعد البلا bayan an ribe an riddige cikin kabari to manshuru na za a tayar da su kasan annabawa ne Allah ya hana ƙasa ta ci naman su don da aka burne a ƙasa za ta iya cin naman shi ana iya samun wani a gaba ƙasa ba ta rubar da shi ba wurin da aka ruwaito baban Jabiru ibn Abdullah bayan shekara 40 da burne su da aka yi a Uhud aka buƙaci hanya za ta bi ta gurin aka tono su shuhada wa uhud wallah jabir ya ce haka ake ɗauko su kaman bacci suke yi dukkansu baban shi ya ce da ɗan yatsan shi ne kaɗai ya ɗan samu matsala ka ce amma salin alinsu kamar ka ce musu wane tashi lokacin sallah yau a wannan wata karama ce allah ya gudanar a kansu amma kuma dan mutum ila an je tona kabarin shi an ga ƙasa ta cinye shi ba a cewa dan wuta ne mutumin banza ne a'a sunnar Allah ce sai wanda Allah ya tsare shi kuma yana abin da ya gaba Allah ka tsare duk da cewa dan jikin ya rube wannan baya nuna cewa mutum yana cikin azaba dan kai baka gani ai kai baka gani yana cikin hujjar aqaliyuna daga cikin mu'tazila da sauransu ce in mun tona muna ganin ya ribe ya zai a ce ana mai azaba ko ana mai rahama shi kuma ya manta ya kan kwanta ya mafarki yana bin shi da gudu yana tika gudu na kusa da shi ma yana farke bai san ana yi ya kai yadda da mafarki ba ga yadda da wancan ba ko iskanci ne abu iskancin ne ko na'am mu je zuwa أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبسنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامات يحبرون كذا كذا سنوف اللذات بس بس gayuwa duka ba ma a san jin daɗin aljanna ta kameme ba sai mun shiga sai dai a ɗan ba mutum labarin abin da zai iya wato ainihin sanya mishi sha'awa da begen aljanna wa ibn abbasin yace duk abin da kaji an faɗa na jin dadin aljanna in kaga irin shi a duniya suna ne ba ɗaya suke ba da na aljanna dan kaji an ce zanjabil ba irin cittar duniya ba ce ba an gane ko kaji an ce lahmu khairin mimma yashtahuna kakka suke ka kwatanta da wasu zambi da kake ci masu cin ba haya ko wani abu makamancin haka a'a na aljanna daban ne ita na Allah daban yake da na ba duk da halittar Allah ne nan din ko amma rayuwar duniya ai suke yi wa'annan dabbobi amma a can aljanna na daban ne na musamman ne aka tanada mana insha Allah ta'ala shi yasa yace fiha ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khabara ala qalbi bashar waffaqana Allah وبأفضل الكرامات يحبرون ناجية سودائي دم في فيتي الكرامة بجنبال دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام سلام قولا من رب رحيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم eh fa ni'ma uqubad dar cin dan aljanna na san abu kawai in yi subhanaka allahumma sai abin ya tau ni alhamdulillah shikenan sai kasa ta hadiye in ya kare ba a rago a ragowar abinci babu dumame a aljanna zazafe wannan ba talauci ne babu shi a aljanna babu maimaita kaya ka sa kaya ka sake maimaita su kofi ma an ka sha ruwa sai fini kofin ya kare dai a halitta masu abu ga sunan kawai ya gani ga masu hidima ga kaza ga kaza Allah kai mu aljanna wa akwabun mawdu'a na'am sallallahu alaikum qala rahimahullah فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم قال تعالى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ثم قال تعالى أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار قال وأهل الجحد عن ربهم يومئذ محجوبون وفي النار يسجرون قال تعالى لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ثم قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور قال ثم قال رحمه الله خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها نعم كذا da ya ce a wutan nan ba ta karewa ga 'yan wuta wafin nari yusjaruna ana zafafa su a kona su cikin wuta sai ya bayyana banda banda wato ba ta karewa kan yan wuta amma banda masu tauhidi daga cikin wanda Allah ya ga dama kaiwa wuta su wannan za a fitar da su na'am
ahsanallahu ilaykum kaga can baya mun mance mas'ala ta khalqul qur'an din nan mas'ala ta alqur'anu kalamullah mas'ala ta takwas ko wal qur'anu kalamullah lilladunhu wa laysa bi makhluqin fayabih daga wannan ya kore wancan shubuhar da ake jingina mishi na cewa ya yi tawakufi
sallallahu alaikum qala rahimahullah والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا وترك الخروج عند عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم
nan ma yadda ya kawo wannan matsala wai wani ya ce wai matsala ce ta ijtihadi akwai littafin da muka karanta wanda bai yi zancen ata'atu li awliya al-amri ba duka cikin littattafan ga kuna gani asul ne daga cikin usul na ahli sunna wal jamaa cewa yin biyayya ga shugabanni gashi nan sai ce wa tarkul khuruj inda ta'addihim wa jawrihim lokacin da suka ƙetare iyaka suka yi zalunci ba a musu kuruji shi ko kuruji wato lugatan wa shari'a yana iya tabbata da makami ko da hashi kuruji kuruji sai ce wa taubatu ilallah mu koma ga Allah mu tuba in mun ga shugabanni na zalunta mu kai ma ya aqifu bihim ala ra'iyatihim domin Allah ta'ala ya tausaya musu domin kula da ra'iyya wato waɗanda suke talakawansu na'am sallallahu ilaikum qala rahimahullah wal imsaku an takfiri ahli al-qiblati wal bara'atu minhum fima ahdathu ma lam yabtadi'u dalala فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب
غدته
وتجتنب غدته فهي أعلى من غدة الجرب
kusantar zama da ɗan bidi'a wato ni wato hana zama da ɗan bidi'a da kusantar shi da da tausasa mushi harshe wannan asul ne shi yana bayani kan usul ne na sha shida al-imsaku an takfiri al-qibla wal bara'atu minhum فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ya zama khariji duk wanda yayi bid'a ya zama ba khawariji amma ba kowani duk wanda yayi bid'a ya zama ba khawarije ko amma ba ba kowace bid'a ce ko ba kowane khawarijanci ne daukar takobi ne ma'anar shi ko daukar makami ba amma duk wata bid'a ita ke sa a dau makami kamar yadda salaf suka ambata wa min ad-din mariqa wanda annabi ya kira su yamruquna min ad-din wa yutaqarrabu ila Allah bil bara'ati min in ka ce ba ruwanka da dan bid'a dan ka samu kusanci da Allah ne gwargwadon kusancinka da dan bid'a gwargwadon nisan ka da Allah ta'ala cewa yi hujjar wa yi taƙar ana ƙaurace madan bidiya a wulaƙanta shi banza ce shi wa yi tana bukudattu a nisanci kusanta shi da kuma zama da shi fahiyya a'ada min guddatin jarab kusantar ɗan bidiya ko kuma harin ɗan bidiya da zai kawo ma jikinka ya fi na ƙazuwa ƙuraje da za su yi maka yaɓa-yaɓa a jiki gwara ka shiga gurin wanda zai raba maka kazuwa da cuta akan wanda zaka akan dan bid'an da zai bata maka addini na'am
ahsanallahu ilaykum qala rahimahullah wa yuqalu bi fadli khalifati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu wa huwa afdalul khalqi wa وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ونثني بعده بالفاروق وهو, وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهما وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعه في قبره ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التقدير ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم وننصف عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين
to kaga duk dai magana ɗaya ce kan mahimmanci da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da wajibcin san su da goyon bayan su da kuma kaurace ma duk wanda yake suka suko yake na kastar da darajarsu radiyallahu anhu na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع برد هذه الأمة وفاترها لازم ما كان من البدعة بريئا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج نعم شوى آه ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر, بر هذه الأمة وفاجرها لازم ma kana min albid'ati bari'a wani yana magana kan wanda ba shugaba ba kawai dai liman ne a unguwa za a yi sallah a bayan shi amma fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfa da ya kirkiro bid'a ba a sallah a bayan shi musamman bid'a da ta kasance babba ce mukaffira ce kai ko ba mukaffira ba sai ka ki zuwa dan kare sunnarka da kuma kaskantar da dan bid'a ai shi wanda aka ce ka nak kai mai tankili ka musguna mushi ka haƙara shi ka nuna shi ba komi ne ba ya za ka je kai sallah bayan shi a gane ku ba a ce ba ta yi ba in kaga za ka iya can kai ka sani amma an hana ka zama da shi to ina ga yin koyi da shi a ibada kun fahimci wannan ku a babin kiyaye tauhidi da sunna amma in shugaba ne shi wannan za ka bi shi sallah ko da yana bidiya shi yasa sai ya raba da ya ce wato imalam inda bai kirkiro bid'a ba nan ma kana min albid'ati bari'an fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfa sai ce wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw ja'irin wa wal hajj idan yana magana kan ma kana minal bid'ati fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfahu in shugaba ne to yana nufin wanda ya kirkiro bid'a ta kafirci kuma ya zama an ki gun shi sallan ba zai haifar da darar a cikin al'umma ba anan za a wajjaha magana in ya zama zai haifar da darar shine sai a dauki shawara ta albarbahari ayi sallah a bayan shi sai a sake sallah in bid'a shi mukaffira ce shugaba in bid'a ba mukaffira bace kai sallar kuma ba za ka sake ba kai ta roƙon Allah ya shiryatar da shi shi hukuncin shugaba ya bambanta da sauran gama gari shi yasa ma hadisi ya ya bambanta eh wali a'immatul muslimina sai ce wa ammati amma hukuncin su daban a'imma hukuncin su daban nushu da zaka yi ma'amma ya sha bamban da nushu da zaka yi ma'a'imma sai dai mutum bai da ilimi jahili ne sai ya sai ya hada duka ya ce ai an ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi daga shi sai ya hana to je ka hana da hannun naka karshe a kama kama dan banzan duka kuma ka fito kuruji a kashe ka ka mutu mita tan jahiliya Allah ka shirya da mu na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقصر الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر wannan shine zancen da yafi karfi wasu suna ganin ai azumin yafi wasu suna ganin a ajiye yafi amma dai hadisin Hamzatu ibn ibn Amr al-Aslami zabi ya bashi in shi ita fasum wa in shi ita fa aftir a hakkin wanda ba zai sha wuya ba amma in zai sha wuya ya ajiye saboda laysa min albirri sawmu fi safar ina mun yi bayanin nan a karatun sharh sunna ko mun yi wannan bayani na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا وجانبوا التكلف فيما كفوا وسددوا بعون الله ووفقوا لم يرغبوا عن الاتباع في- فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا فنحن بالله واثقون وعليه متوكل وإليه في اتباع آثارهم راغبون wannan maganganu ya ce duka wanda suka gabata cikin magabata min a'immatul huda min a'immatul huda yan cikin magabatan ai akwai wanda ba su bi ta farkin sahabbai ba ina nufin cikin ina nufin cikin tabi'ai su ma'abadin al-juhani kaga ai tabi'ai ne amma ba su bi ta farkin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wasu wa bi tawfiqillahi i'tasama biha at-tabi'un wannan taglibi ne dan cikin tabi'ai alladhina ittaba'u as-sahabata bil ihsan su suka fi yawa akan wanda suka bauɗe domin su ma suna cikin alqur'an mufaddala amma baya hana a samu gurbatattu cikin su kamar yanda a zamanin sahabbai aka samu munafikai mun gane wannan ai taglibi ne yayi to daka haka magabata suka tafi akan waɗannan bayanai na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها kenan sunan littafin ya tabbata daga mai littafin tun a farko ai ya rubuta musu cewa mai sharhus sunna kuma a ƙarshe ma sai ya ce fa hadha sharhus sunna na'am أحسن الله إليكم قال فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط بالنجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعة وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدال على عهد الجداد Mm.
والحث على أهل الجدة والاستطاعات Alji- aljidat wadata yake ne aljida Mm.
أحسن الله إليكم قال وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر في كل ليلة وركعة, ال- وركعة الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستقاء متى وجب Eh, na'am Wa- wannan wasu daga ciki an ɗauke su a matsayin wajibi a gurin wasu malamai salatul fitr salatul nahar al- al- idul fitr wa idul adha suna ganin wajibi ne. haka salatul kusuf wal istisqa wasu suna ganin wajibi ne suna ganin sunna ba mahallin bayanin su bane filla filla na'am har witri ma wasu sun ce wajibi ma al arjahu sunna muakkada ne. na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم كل هذا كبائر محرمات قال والتحري بالمكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع أن يقع في الحمى to kaga bayan ya ambaci abubuwa na aqida sai ya kawo zunubai waɗanda suke kaba'ir cewa mutum ya nisance su bayan ya kawo farillai da sunnoni da zai kiyaye su don ya bayyana maka bayani kan aqida ba shi ke nuna kuma ka zama ɗan banza a cikin ibada ba a cikin wato ainihin sabo kai ta abin da ka ga dama a'a ana so duka ka kiyaye amma abin da ya fi muhimmanci a aqida ɗin wai ita ce in kai wasa sai addinin ka da imanin ka su samu matsala amma wa'annan abubuwan da suka shafi muharramat sai dai su mai da mutum fasiki ba kafiri ba sai dai lokacin da ya halatta ma kanshi sabon Allah kun gane wannan ko sannan bayan yayi magana akan ibadat da nisantar muharramat sai yace kuma mutum yayi takasan zan wata harri fil makasib yayi kirdadin daidai da tsantseni cikin abubuwan da yake nema na arziki wal mata'im cikin abinci wal maharim cikin abubuwan da aka haramta mishi na babin auratayya da sauransu abubuwa masu muhimmanci kar ya keta su masu alfarma kar ya yi zina kar ya yi kazafi kar ya yi kaza kar ya keta alfarmar wasu ma'ana hakan nan masharib gurin abin da zai sha malabis tufafin shi shinabu shahawat ya nisanci sha'awar ran shi wannan zai kai shi zuwa ga aikata haram saboda innan nafsa la ammaratun bisu'i illa illa ma rahima rabbuk kamar ra'a haula al-hima duk wanda yake ciwo a gefen iyakar da aka hana shi shiga fa innahu yushiku an yaqa fil hima Allah ka kare
أحسن الله إليكم قال رحمه الله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا وسل وسلم كثيرا كثيرا الله أكبر رحم الله المزني akwai guzuri na lugha wurin muzani kwarai yana da lugha akwai usulobi na adabi da ainihin sabi'i cikin bayanan shi suna da daɗi ƙwarai Allah ya sa mu dace to kai tsaye za mu